بسم الله الرحمن الرحيم حرف الجيم جزا الله رب الناس خيرا محمدا ويا ليت شعري ما أروم لأحمدا فأفضل خلق الله طائر محمد وأكرمهم نفسا وسهرا ومحشدا وأحسنهم خلقا وخلقا ومنطقا وأكرمهم قوما وأندى وأجودا وأطهر خلق الله جسما وملبسا وأطيبهم حيا وميتا وأطيدا وأرحم في الدنيا والأخرى وإنه شفيع الورى والكل للخوف أرئدا فكل بريء قال نفسي وأمتي يقول ويدنو حامدا ومحمدا وأين خليل الله أين كليمه حبيبي حبيب الله معطي الورى الجدا وأين صفي الله والروح روحه وأفضل طه الهاشمي تجمدا وادعوك خير الرسل سيد خلقه عليك صلاة الله أفضل من هدى شو إبراهيم رضي الله عنه يناتوا حرف الجيم جزا الله الله يساكا محمدا النبي محمد to Allahu Allah rabbun nasu ubangijin mutane jaza Muhammadan khairan ya saka ma annabi Muhammadu da alkhairi annabi ya mana alkhairi ya kawo mana musulunci ya kawo mana alkur'ani ya sanya mu fiyayyen al'umma ta hanyar shi mun samu Ramadan mun samu Lailatul Qadri mun samu daren Juma'a to dan haka irin wanga alkhairi da annabi man wa ya laita shi'iri kai can sani na ma arumu li ahmada me nake nema ga manzon Allah to abin da yake nema ga manzon Allah ga yanan gaba wanda bai san diwani ba sai ya ta hauka ganin analu marami fawqa ma kuntu amilan idza qirtu lil hadi allazi kullu arshada wa ya laita shi'ri ma arumu li ahmada me nake so annabi yaman to ga abin da nake so kaga akwai nisa ko to abin da nake nema ga annabi analu marami abin da nake nema a bani fauka ma kuntu amilan fiye da yadda nake son aiman to aiman haka nan bal aiman fiye da yadda nake tunani idza tsirtu lil hadi sadda na shiga jirgin sama na je na ziyarci manzon Allah allazi arshada kulla wanda yake ya shirye da kowa to dan haka dai ce wa ya laita shi'iri kai ton sani na ma arumu li ahmada me nake nema annabi yaman to sai kace abinda nake nema ga annabi ana lumarabi ya ce fa afdalu khalqin lahi turran mafificin halitta Allah baki daya Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad ya fi kowa cikin halitta Allah wa akramuhum nafsan ya fi su girma a wajen rai wa sihran ya fi su sarakai na kwarai wa mahtida ya fi kowa kyawun asali asalin annabi ya fi na kowa dangana annabi ya fi na kowa ran annabi ta fi ta kowa sarakan annabi sun fi na kowa sahabban annabi guda hudu duk sarakan annabi ne sai na abubakar siddiq surken annabi ne ya bashi ɗaya shi sai da aisha sai na umar surken annabi ne ya bashi ɗaya shi sai da hafsa sai na usman surken shi ne ya wuri ɗaya shi sai da ruqayya da sai da ummu kulthum sai na ali surken shi ne ya wuri ɗaya shi sai da fatimatu zahra sanan wa hasanuhum halqa annabi ya fi duk annabawa kyan halitta wa hulkan ya fi su ɗabi'u masu kyau wa mantikan ya fi su iya magana wa akramuhum qauman ya fi su girman mutane ma'ana mutanen annabi sun fi mutanen kowane annabi girma wa'anda annabi ya fi kowa kyauta wa ajwada ya fi kowa baiwa kai wuce nan wa ataharu khalqillah annabi ya fi duk halitta Allah tsarkin jisman jiki saboda tsarkin jikin annabi koda bai iya sauka saman jikin manzon Allah sannan manzon Allah bai hamma sallallahu alaihi sallam. sannan annabi na gani cikin duhu yadda yake gani da rana sannan jikin annabi bai da inuwa don haka annabi ya fito halitta Allah tsarkin jiki wa malbasan sutura annabi ta fita kowa tsafta don sutura annabi ba ta dauda wa buhun. annabi ya fi su kamshi hayyar sadda yake raye wa maitan da bayan ya rasu wa afyada kuma ya fi su amfanin halitta fa'ida amfani to afiyadul halki ya fi halitta ba da fa'ida ga mutane ba na annabi ya tsaya ba wa arhamu fi duniya annabi ya fi kowa tausayi a duniya wal ukhra tan lahiran ma an ji annabi ya fi kowa tausayi wa innahu manzan Allah shafi'ul wara shine mai ceton halitta wal kullu kowa da kowa urida an firgita shi an sashi makarkata lil khawfi saboda tsoron ranar tashin kiyama fa kullu bari'in wani waje sai su ce fa kullum bari'un fa kullu bari'in in ka ce fa kullum bari'un ka ga mubtada da khabar kenan fa kullun ko wani annabi bari'un bai da lafi ga wajen Allah amma duk da bai da lahi qala nafsi yana cewa nafsi ya rabbi nafsi ya rabbi Allah ka kwace raina Allah ka kwace raina wasu suka ce a'a mubtada da abun nan mudafun mudafun ilaihi ne fa kullu bari'in ko wani annabi da bai da laifi qala nafsi yana cewa nafsi ya rabbi nafsi nafsi to da haka nan fa kullum bari'un yayi fa kullun kowane daga annabawan Allah bari'un kuma tace ne bai da laifi ka samu mubtada da labari to amma duk da ba su da laifi qala nafsi sai ka ji suna nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake wasu kuma zaka ji sun ce fa kullu bari'in duk wani mara laifi cikin annabawa qala nafsi zai ce nafsi ya rabbi nafsi ya rabbi amma wa ummati yaqulu shi ko annabi yana ummati ummati saboda annabi bai da nafsu waya dunu hamidan sai ya kusanta yana yabon Allah wa Muhammadan yana abun yabo to ya ake annabi ya ce ummati ya rabbi wa aina khalilullah ina bada ɗayan Allah khalilullahi annabi Ibrahim ina yake a lokacin aina kalimuhu ina abokin magana Allah annabi Musa ina yake me yasa bai ce ummati ummati ba kai habibi habibullah masoyina masoyan Allah mu'til waral jada shike ba halitta kyauta a wannan rana wa aina safiyullah ina tsarkakakken Allah nan annabi Adamu safiyullah ina yake yau ba mu ji moci ne ba war ruh ina annabi Isa ruhullahi ruhuhu ruhin Allah duk kowane nafsi nafsi yake cewa ba ummati ba kai wa afdalu duk wanda ya fi su girma tsahal hashimi manzo Allah ba hashimi ta gammada wanda yake ya rufe kowa da kyautar shi wa da uka ina roƙonka khairar rusuli ya fiyayyen manzanni sayyida khalqi ya shugaban halitta Allah alayka salatullah salatin Allah ya tabbata gare ka afdala manhada wayya afdala manhada ya fiyayyen mai shiryar da mutane to ina kiranka salatullahi salatin Allah summa salamuhu sannan aminci alayka ya tabbata gare ka salatu wa taslimun salati da sallama ya kudani sujani lil huda zuwa ga shiryarka salatu lahi summa salamu alayka tabbata gare ka uhibbuka shakhsan ina son ka a kyawun jikin da Allah ya ma ma'ana tsaba kyau da Allah ya ma a jikinka to ina son wannan kyau naka qabla an tujzilan nada tun kafin ka fara bani kyauta to yanzu a shiga karatu mai nauyi bi kaula qawhanan kad ariqtu li dhikrihi وقنا مجاراتي وحبي توقدا أسامره ليلي وقد حال دونه مهامه أطوي فد فدا ثم فد فدا أطير به منه له مترنما سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا بروحي لا روحي وجسمي وليتني بجسمي في دوري أتيت محمدا واجه تعالى هاشمية ببيته أبلغه تسليم قوم الأولى هدا أنال مرامي فوق ما كنت آملا إذا قلت للهادي الذي لكل أرشدا عليك صلاة الله ثم سلامه لتقبل بنياني وتبقيه مسجدا عليك صلاة الله ثم سلامه لترفع من يعلي بناه وتسعدا wayannan baitota suna daga cikin wurare masu rikici masu mugun nauyi a diwani kuma da yawa wani zai taso ya ce kai mai bayani kuma kila baka iyawa shi Ibrahim ya ce bika ulaha wahanan na zauna a garin kaulaha wahanan lokaci mai tsawo ko kuma ka ce kad arikatu na rasa bacci li zikiri saboda ambatan manzan Allah bika ulaha asar da nake garin kaulaha wahanan lokaci mai tsawo shi Ibrahim na gida yana da gida a nan cikin kaulaha a wata unguwa da ake ce ma Inyasan inda kabarin baban shi Abdullahi yake inda aka yi shi Husrin bai kabari to shi Ibrahim ya ce lokacin da na baro Madinatu Kaula na zo a garin Kaulaha a nan gidana na Inyasin nan ɗakin ina shi Ibrahim ya ce sai da Aisha ustujanka ɗakin tana na har yanzu ɗakin baba na shi Abdullahi har yanzu yana nan to shehu ya ce to lokacin da nake zaune a Kaulaha kad arikatu hakika na rasa bacci da zikirhi saboda ambaton manzon Allah ya yi daɗi ga raina. Bi kaulaha a can kaulaha mahaifata wahalar lokaci mai tsawo wa kanna majarati makwabta na duk sun yi bacci wa hubbi tawaqqada wa hubbi tawaqquda fasara biyu a gare wa hubbi so na ga annabi tawaqqada ya huru soyayya ta yi daga annabi ba waga ta duniya ba waccan ta azal wa hubbi al azali tawaqqada soyayya ta waccan ta azal to tawakkala ta hu ta kama da wuta wasu masana diwani suka ce a'a shehu ba haka yake nishi ba wahubi tawakkuda tawakkuda mastari ne wai wahubi tawakkada tawakkuda so na ya huru huruwa mai tsanani to da son ya huru ya motso usamiruhu sai na kama fira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laili tsawon dare na ina ta hira da ni da annabi Muhammadu kuma abun ban tsoro kuma abun ban mamaki wa qad hala dunahu mahamihu ga dokar dajin da ta kai mil dubu takwas tsakani na da annabi Muhammadu to a lokacin sai na ga a tsawi fadfadan ina yanke dokar daji tun ba fadfada sai wani dokar daji daga kaulaha zuwa makka madina annabi mil dubu takwas ne daga can in aka zo najeriya an yi mil dubu hudu daga nan mu tsakaninmu da makka mil dubu hudu ne to don haka kaga waƙada hala dunahu mahamihu dokar daji ta shiga tsakanina da rauzan manzan Allah to duk da gani kaula a tsawi fadfadan na nada dokar daji sun ma fadfadan sai wani dokar daji to in kace shehu kana kaula hakun ba a bagganin ka ba kuma kana wajen annabi ya an kai kakkai wajen annabi sai ce a tsiru bihi da Allah ku kalle ni da kyau wannan baitin bala'i ne a tsiru bihi ina tashi da annabi mutaranniman lahu ina mai rera mashi waka saraina minhu mun yi isra'i daga annabi muhammadu wa najmun wa ana najmun fi zalika lokaci a lokaci ni ne babban tauraro na zamani na kad aza wanda ya haske duniya gaba ɗayanta ba inda hasken faila bai kai ba an gane to baiti ne mai rikici ya ce Usamiru Hulaili ina hira da Annabi tsawon dare na to ya wanda aka kaula hake hira da wanda an Madina kuma ga dokar daji da ta kai mil dubu takwas falfadar sun mafalfada sai ce ai abun ba irin wannan rayuwa ce ta jiki ba a tsiru bihi na tashi da annabi Muhammadu yau ba wani jirgi iyalayen da na shiga a'a a tsiru bihi na tashi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutaran neman lahu ina rera ma annabi waka saraina minhu mun tashi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu je wajen shi wa najmun wai wa ana najmun wa ana waqta idin najmun a lokacin ni ne tauraruwa guda kada aza a duniya wanda duk ta haska duniya gaba ɗai muzbada tun sadda ya bayyana ya haska duniya wasu ka ce a'a fa muzbada bi ruhi la ruhi to ga ka'idar waka ba a son baiti ya kasa ba da ma'ana sai an jona da wani to don haka shehu bai da wannan aibin don haka wa najmun wa ana najmun qad ada ad-dunya muzbada ni tauraro ne da na haske duniya tun da na bayyana nan da yace saraina minhu atiru bihi saraina minhu mutarriman lahu sai ce bi ruhiya na yi isra'i zuwa annabi bi ruhi da ruhina la ruhi ba wanga ruhin da a cikin jikina ba da ruhin annabi na je wajen annabi ba da ruhina ba waje sumi da jikina ba kuma wanga jikin ba walaitani ina ma dai a ce a taitu muhammadan na je na ziyarci annabi muhammadu bi jismi da wanga jikin nawa mai baka fata fi duri a cikin gidajena wajihu tsara hashimiya ina makwabtaka da manzon Allah bi baitihi a nan cikin gida ne a cikin kubba din shi kubatul khadra uballighu ina miƙa ma annabi taslima gaisuwar ƙaumi mutane na masoya na kenan al'ula hada wannan al'ula wai allazina hadahum wayanda annabi ya shiryar da su to dan haka wajihu tsara al-hashimi nayi hira da annabi bi baiti anan cikin ɗakin shi hujra al-hujratu sharifa kuma na yi da sakon mutane na da jama'ata to can farkon diwani yana cewa jazallahu rabbun nasi khairan muhammada wa ya laita shiri ma aruma li ahmada mi ne ka son annabi man to abin da yake nema ga annabi kanalu marami in samu abin da nake nema fauka ma kuntu amilan fiye da abin da nake guri idza tsirtu sadda na tashi kaga da yace atiru bihi to idza tsirtu lil hadi sadda na tashi zuwa dan manzon Allah allazi arshada da kulla wanda yake ya shirye da kowa salatu lahi kuma salamu alayka tabbata gare ka litakbara bunyani Allah ka karbi gini na wato kihi masjida ka wanzar da shi yana masallaci salatu lahi kuma salamu alayka tabbata gare ka litarfa Allah ka daga man yu'li binahu wanda ke daga wannan gini nawa watus ida Allah ka bashi arziki kullul masajidi duk masallatan duniya wa yawi lahu Allah sa su dawo a cikin wannan masallaci nawa jami'u Madina wahamihi Allah ka tsara wannan babban masallaci nawa min al-muhdathati su daga miyagun abubuwa da ake farawa lidzikri ya zan masallaci ne na zikirin Allah sarbadan har abada wata jama'u fihi khaira Allah ka tattara alkhairinka a ciki wal ilma da ilimi wato ƙara tsoron Allah fihi a masallaci na na jami'u Madina ta kaula a masjid Ibrahima usista littaqwa wa arduka la tasima fiha wala garwa yana nan a cikin takariza da aka rubuta makashiful albas an faidatul khatmi abil abbas yana cewa a masjid Ibrahima usista littaqwa wa arduka la tasima fiha wala lagawa na'am kullul masajid dukkan masallatai wa yawi lahu su dawo su tare a cikin masallaci na nan suke ansa umarni wahamihi Allah ka tsara masallaci na min al muhdathati su daga fararen abubuwa miyagu lidzikri sarmada ya zamo na zikirinka ne har abada wata jama'u fihi al khaira Allah ka tattara alkhairinka a ciki wal ilma da ilimi wato da tsoron Allah ila abadil abadi ha abada abada lam yalqa malhada kada Allah ya bari masallaci na ya karkace yasiru bina masallacin nan ya tafi da mu na hawa takaddumi mu ta samun ci gaba da'ima ha abada bidinin wa duniya a addini da duniya bahir sirri masallaci na ya zama marin jayin sirri mufrada ya zama babu iri da duk duniya salatullahi wa salamu alayka tabbata gare ka madinatu madinatu kaulaha tabqa za ta wanzu ma'aqalal amni hede kwata amincin Allah wal huda hede kwata shari'ar Allah salatu lillahi thumma salamu alayka tabbata gare ka wa alin wa sahabin da Allah da alayi da sahabbai kullihim dukkan su liya muqtada ko wannan su abun koyi na ne alhamdulillah wannan